بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأت آه للتافن آه المدخل إلى دراسة علم الجد والتعليم لماذا sayyid abdulmajid al-ghauri za mu tashi yayin da malamin yake cewa shafi na 385 ya gushe ba yana mana bayani akan al-kutubul mu'allafa fi fiqat littafai waɗanda aka rubuta su game da bayani akan malamai amintattu masu riwaya za mu tashi inda ya ce khamisan littafi na biyar daga cikin ire-iren waɗannan littafai a wannan jiran giya shine al-madkhalu ila sahihain للحاكم أبي عبد الله النيسابوري المتوفى سنة خمس بعد المئة الرابعة للهجرة لتافع المدخل إلى الصحيحين نال الإمام أبو عبد الله حاكم النيسابوري من مصدرك رحمة الله عليه الإمام الحاكم يارس شكاة تدبو تدري هدو دبير بين هجرة من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما شكرا أري ترى da casa'in da biyar gina a yanzu rasu shi Allah gafarta mashi haifu tarjama lirjalis sahihaini fil qismi thani minhu a bangare na biyu na littafin a yanzu ne a bangare na biyu na littafin ya yi tarjaman mazaje waɗanda suke da hadifai a cikin bukhari da muslim sadisan na shida shine asfiqatu mimman lam yaqa fil kutubis sitta amuntattu waɗanda ba su da hadisai a cikin littattafai shida ba su da hadisi a cikin bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah sune al kutubus sitta ko to akwai littafi da wani malami ya ware dan tarjaman malamai ire-iren waɗannan lil hafizi zainuddin qasim ibnu qutlu baga qutlu baga sunan shi kenan ana an fice mashi ibnu qutlubaga wani malami ne ba hannafi babban malami ne daga cikin malaman hanafiya ya da tafi mai suna tajib tarajim da tafi ne shi ma na tarihin mazaji ya rushe ka ta 879 kamar shekara 561 kenan al-imam as-sakhawi yayi tarjuma sa a cikin ad-dawul da ba laytan da mun sakhawi shine da ko ad-dawul lamin fi ayin kamis tasa na sakawin da ya ce imamun allamatun tsalakun lisan ƙadirun alal muna zarati mughramun bilintikat haka ya siffata shi ce malami ne sake babu ƙaidi mai baki mai iya tattaunawa wanda kuma baya jin shakkar yi wa kowa naƙari ya ce ko da cikin malamansa ne haka sakawu ya ambata a wannan littafi na shi bayan ta tarajin yana da littafi mai suna garibul qur'an to wannan malami a littafin nashi malam yace ita madal musannifu fi hadha alkitabi ala masdarain muhimmain min kutubir rijali malam ibnu qutlubaga ya ya dogara da littafai guda biyu daga cikin muhimman manazarta cikin littafan mazaje ko kuma thiqatu ibn hibbana wal jarh wa ta'dil ibn abi hatim littafan guda biyu kitabun thiqat na ibnu hibban al-busti da al-jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim al-razi da su ya dogara a cikin su yake dauko tarjumomin fastalla minhuma tarajim thiqat sai tsakuro daga cikin su tarihin mazaje amintattu alladhina lam yadhkuruhum al-mizzi wadanda mizzi bai ambace su ba fi tahdibil kamal warattabahuma ala hurufil mu'jam ya jeranta su akan abcd na larabci fa in ittafaqa ala tarjamatin fada'a bi ibarati ibn hibban a inda ya samu cewa a yanzu ci wannan tana yin a inda ya samu cewa a watin dukkanin su da ibn hibban da da ibn abi hatim sun hadu akan tarihin mutumin to sai ya fara da maganar da ibn hibban ya fara fada kuma eh ثم بما عند ابن أبي حاتم sannan sai ya kuma kawo abin da ibn abi hatim ya faɗa waje ala ramzahu lima yanfaridu bihi ibn abi ibn hibbana zikru raqam at-tabaqati awwal at-tarjuma sannan yakan bayyana ya za ka gane cewa wannan mutumin ibn hibbana ya tarjama sa amma ibn abi hatim bai yi ba za ka ya saka lambar tabaqat da ibn hibbana yake ba mazaji a farkon tarjuma yace wa ma yanfaridu bihi ibn abi hatim sarraha bi naqli ta'abida anhu wanda kuma duka ji ya ce ibn hibbana ya ce kaza game da shi ya ce amintacce ne to yana maka nuni ne zuwa ga cewa wannan malamin ibn hibbana ya a sorry ibn abi hatimin ya ce kaza akan shi to yana maka nuni zuwa ga cewa ne ibn abi hatimin din ya kadaitu da wannan tarjuma ba sauro akai ba ke wa abafa ilayhi ma min al-masadir al-ukhra aqwalan fil jarh wa ta'dil nasabaha ila qa'il sannan ya kuma karo wasu maganganu daga wasu wurare daban ya faɗi ko masu maganganun da inda su kama a ba fa'ida tarajimihima tarajimar sikatil muta akhirina an kitabihima kama yadda ya ƙara kuma da tarjamomin amintattu waɗanda suke suna sun rayu bayan waɗancan ma'ana waɗancan ba su riske su ba balantana su tarihi su allazina addalahum ghayruhuma min a'immatil nuqat waɗanda wasu malamai suka amince da su wa in kanu mukhtalifan fihim koda ku akwai sabani akan aminci ko rashin amincinsu وذكر أنه زاد المتأخرين للفائدة يتي كما يقال وأن معلمان سكبوا لك باين سبوا لفائدة كنا باس لرواية ويلاحظ أنه اعتمد في تراجم المتأخرين على الخطيب البغدادي كثيرا زائي لرادة شواكما يا دوغر سنسيد الخطيب البغدادي علي بن ثابت البغدادي أمفي يوان ترجمه من ديو متانا بايا وذلك من كتابه تاريخ بغداد دغ تاريخ بغداد نشي خطيب كما اعتمد على ابن عدي صاحب الكامل كما يد يدوغر ده ابن عدي ده لتافن الكامل في ضعفاء الرجال والعقيلي في صاحب الضعفاء ده كما عقيلي اتكن الضعفاء الكبير والخليلي صاحب الارشاد ده كما الخليلي شيء خليل ابن عبد الله ibnu ahmad al-khalili abu abu ya'la al-qazwini kenan wanda ya rasu shekara 446 littafin shi al-irshad fi tarajimi ulama al-bilad ya ya ya ya dogara da shi ina kamar shine kawai wannan wanda galibi ba san shi sosai ba ko amma shi ma littafi ne shahararre cikin mujalladi hudu al-irshad fi tarajimi ulama al-bilad na al-imam al-allamah al-khalili babban malami sannan ya ce haka kuma wa atama da alabni bakshawal bashkawal sannan ya dogara da ibnu bashkawal wani tafi kenan wannan da an ce ibnu bashkawal asila kitabu sila kenan ibnu bashkawal sunan shi khalaf bin abdulmalik ibnu mas'ud ibnu bashkawali sunan kakan shi ne can asalin shi jikan wani ba an sare amma a andalus aka haife shi bayan kaura da da malamai suka yi da amin da kabilu suka yi zuwa andalus ya rasu shekara ta 578 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shekara 800 kenan da shekara 62 sunan shi kenan da ya shahar da shi ibnu bashkawal littafin shi shine as-sila kitabu sila akwai shi yana nan a nan maktaba da kaje ba za ka yi misin din shi ba a cikin littafin tarjuma za ka shi da bango kala daban haka wani intimidating green haka you cannot miss it a cikin layin da ta tafa cikin mujalladi uku haka to ya dogara da shi wajen wajen Peter Rajimil Andalusiyina domin shi ibn Mashkawal tarihin sa galibi malaman da suke kasa Andalus ne da Maghrib tarihin su wa akthara min al-ihalati ila ala masadir mutanawwi'a ba'daha mafqudun ya kuma yi tanuni ya tayin abin nan ishara da referencing da acknowledging da tafai wanda suke wasu ma yanzu an rasa su ba a same su ba kasilati li maslamata bin al-qasim kamar littafin kitabu sila na maslamatu ibn qasim shi ma ba andalus ne wanda ya rigayi ibn bashkawal shi ibn bashkawal na shi dama zaid ne ala akan tarihu ibn fardi to kafin shi wannan mutumin mai suna maslamatu ibn qasim wanda ya rusuka ta 353 shi kuma shi ma yana da kitabu sila wal ghuraba ibn yunus da al ghuraba na ibn yunus wa rubama atadara an iradir rajuli fi thiqati ma annahu da'ifun wani lokaci shi ibn ƙutulu baga yakan kwararo mutumin da mai rauni ne sai ya faɗi uzuri ya bayyana kuma cewa wannan mutumin mai rauni ne mu bayyana anna shartahu zikru man zukira fihi nau'u ta'dil yace saboda yana ambatan mutanen da an taba addalantar da su ko da bai tabbata ba wasarraha bi annahu atamada ala riwayatini li thiqat ibn shibana kuma ya ambaci cewa ya dogara da tafai guda biyu a copies guda biyu na thiqat ibn hibban al-ula bi khat al-hafiz al-hasan ibn muhammad ibn muhammad al-tamimi ɗaya daga cikin copies din kenan wal ukhra ɗayan copy din kuma ɗayan nuskar bi tartib al-hafiz abi al-hasan al-haytham nurdin kenan wanda ya mata tartibi ya gyara ta din mun yi magana akan ta baya وقد صرح ابن قطلوبغا بأنه لا يذكر في كتابه إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بأخباره كما يبين أتكي مقدمة ستشوى baya ambatan mutum a cikin wannan littafin sai wanda yake amintacce ne wanda ana ana hujja da hadisinsa ar-ruwatu as-siqatu al-mutakallamu fihim bima la yujibu raddi radduhu wannan tafin na na zahabi ne yana da irin su guda biyu zamu zo mu ta daya a gaba shine mantukul lima fihi wa huwa muwaththaqun akwai kuma ar-riwatu thiqatu al-mutakallamu fihim bima la yujibu radduhum ana ce mishi kuma ma'arifatu thiqatu al-mutakallimu fihi littattafai ne guda biyu suna da kama da juna sosai da haka ma aka samu wasu masu taƙiƙi kawai suka haɗe su wuri guda domin duka littattafan manufarsa ɗaya amma ya bayyana cewa zahabi ya yi su daban-daban kuma ba maimai ba ne kamar ya fara yin wani ne daga baya kuma sai ya ƙara ya ƙara enriching ɗinsa to sai ya canza mashi salo duka amma wasu za mu zo mu ji zai bayani akan wasu malaman ma suna ganin samu tsaye sati ne guda ɗaya lil hafiz abi abdullah shamsuddin bin muhammad bin ahmada bin usman az-zahabi mu'arrikh al-islam baban abdullahi malam shamsuddin dan muhammad dan ahmadu dan usmana az-zahabi wanda ya rushe ka ta 748 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam az-zahabi da rasuwar sa yau shekara 600 kenan da 92 kusan shekara 700 ba kada zakarahu as-sakhawi fa qala da sakhawi ya ambace shi a cikin littafin sa al-ilan bit-tawbih liman dhamma at-tarikh sai ya ce yace walidhahabi ma'rifatu riwat almutakallamu fihim bima la yujibu ar-rad walkattani hakanan alkattani a cikin ar-risala al-mustatrifa kenan ya ambace shi shi ma ya danganta shi ga zahabi wazzarkali haka khairuddin zarkali wanda a cikin abin nan kenan al-a'lam yace ar-ruwat as-siqat haka ya ambace shi shi zarkali وللذهبي كتاب آخر باسم من تكلم فيه وهو موثق wanda aka yi magana a kansa amma kuma amintacce ne ku kalli bambancin wancan ya ce bima la yujibu raddu kenan su magana da aka yi a kansa tabbatacciya ce ko mun gane amma ba ta hukunta a tunkuɗe su ana karɓar riwayar su har yanzu su kuma waɗannan magana da aka yi kwata-kwata ba ta tasiri a kansu ba suna nan a cikin sikat gyamgyam to shine ɗan bambancin da ke ɗauka littafin وقد اعتبرهما الدكتور بشار عواد معروف في كتابه الذهبي ومنهجه كتابا واحدا wannan malami wanda professor ne kuma mutakassis akan zahabi wa amali shi ya fara tahqiqat da fito da littafai a wannan zamanin na Imam Zahabi su siru alamin nubala su al-amsal zawatul athar su kitabul kaba'ir su gasna littafan zahabi da yawa mutumin kasar Iraki ne professor ne na na aƙida da tarihi har yanzu yana raye a jami'ar Baghdad wallahu alam Dr. Bashar Ma'ruf Awad yayi aiki sosai da haka yayi littafi na musamman wanda ya same suna Az-Zahabi wa Manhaju mujalladi guda wanda asalin littafin thesis din shi ne na magister daga nan ya dauki wato interest akan ayyuka akan tafi Imam Az-Zahabi to wannan malami farko yayi ya ya lissafa cewa littafin guda ɗaya ne وهو خطأ wannan kuskure ne lakinnahu tanabbaha lidhalika fi ma ba'd daga baya shi da kanshi ya gane akwai kuskure a cikin itlaqin cewa da tafan guda ɗaya ne wa atabarahuma kitabaini fi muqaddimati lisiri alamin nubala akwai muqaddima da ya masir alamin nubala wannan da ake bugawa na masatul risala mai jan bango din nan shahararren bugun nan mukaddiman ta fi shafi 120 dan ita ma sai daukar littafi mai zaman kanta da yayin littafin a jikin mujalladi na farko to a ciki ya dawo ya bayyana cewa ya gane wancan batu cewa kuskure ne na haka wa hadha huwa as-sawab wannan shine daidai fa kitabur riwatul mutakallamu fihi ghairu man tukallima fihi wa huwa muwaffaq ba ɗaya bane da ta shi ba ɗaya bane kowanne zaman kanshi yake وهذا سيتي وموضوعهما متباين غير متشابه كما موضوع su ya bambanta da juna wadancan bima la yujibu rad kaga magana ta tabbata akan su suna da wani dan rauni amma raunin bai kai a tunkuɗe su ba wadannan kuma wa huwa muwaffaqun dama a matattu ne wasu ne kawai suke maganganu akan su ko dai na rashin sani ko na son zuciya ko na kuskure wa qad nashara kitaba ma'rifatir riwat al-ustad Abdul Majid Zakariya bil Qahira bismi risalatin في الرواية الثقات المتكلم فيهم بما لا يجب ردهم وأبو عبد الله إبراهيم إبراهيم سعيداي إدريس بعنوان معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يجب الرد yace waɗannan malamai guda biyu akwai al-ustad Abdul Majid Zakariya a ƙasar Kahira yayi publishing wannan littafi yasa unwanin a cikin littafin Risalatun fi riwati thiqati al-mutakallami fihim bima la yujibu radduhum shi kuma abu abdullahi ibrahim sai sa mana shi unwa din ma'arifatun riwati almutakallami fihim bima la yujibu radd kaga wancan shi shi yujibu radduhum ya sa kuma ƙarin lafazin risalatun shi kuma wannan bai saka ba risalatun fi riwati sika shi kuma ne ce ma'arifatun riwati fiqat lakin hadha al-akhir sai shi dai wannan na ƙarshen ibrahim sa'adai takhabbata fi tahqiqihi khabta ashwa' ya yi fagamniya ya yi faɗi tashi ya yi shirme da yawa a cikin wato wannan taƙiƙin nasa wata ba a doktora bashara awad ya biye ma bashar awad ala ra'ayin awwal alladhi taraja anhu ya dauki wancan ra'ayin na farko na awad wanda shi kuma awadu ya bar ra'ayin cewa littafan guda ɗaya ne da itibari hil kitabai ni kitaban wahida ya lissafa su a matsayin littafi guda ɗaya والغريب العجيب أنه ضمن كتابه سورة غلاف مخطوطة بعنوان ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق abin mamaki kuma ya kawo photocopy na scan photo na wani bangon makhbuta wato manuscript wanda karar gashi an rubuta sunan littafin yadda yake sabani yadda yake dauka وبينما بينما عنوان بينما عنوان للكتاب على الجلاد باسم معرفة الروايات أما يسا والنزافن سنة دبن أجكم بنغو وزاد الأمر خطأ فلفق بين مخطوطة مخطوطة ومطبوعة يوكما قال الكسكري وجمع حدا ربوتين هنو ربوتين إنجي فنقل المقدمة من المطبوعة يكفو مقدمة دقى ربوتين إنجي وباقي متن الكتاب من المخطوطة سورون كما daga rubutun hannu والذي اوقعه في هذا الخطأ الشنيع هو تلفيقه دون علم بين الكتابين bunda ya auka shi ga wannan kurakuran masu muni shine da ya dauki tafan a matsayin guda daya hadha min jiha wa min jihatin thaniya ta bangare guda na ɗayan kuma igtiraruhu bima fi kitabi Dr. Bashar Awad ya rudu da abin da ke cikin zafin basharu awwal wa adamu tanabbuhihi ila ma akkada alaihi wa nafsuhu fi muqaddimatihi li sirri alamin nubala min annahu ma kitabani wa laysa kitaban wahida ya kuma nabba'antu zuwa ga abin da shi kanshi wato basharu ya faɗa ba cewa littattafan guda biyu ne a cikin muqaddimar siyar ba ɗaya ba hadha yace wannan kenan walil muhaqqiqi fi tarjamatihi lil-dhahabi وتعليقاته على الكتاب الذي حشاه هو من تكلم فيه هو موفق على تحقيق أوهام وتحريفات وتصريفات قبيحة ولا حول ولا قوة إلا بالله yace baya ga wannan malamin yayi kurakurai da da bankaura da caccanza maganganu a cikin muqaddimar da yayin tarihi Imam Zahabi Allah ubangije tsare mu yashmalu ma'rifatu riwat ala isnai وتسعين ترجمة آخرها ترجمة أبي إسحاق السبيل شي معرفة الرواة وتولن شند أكتي المتكلم فيهم معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يجب الرد tarjama 92 gaba ɗayansa ta ƙarshensa shi ne abu isa ka sabi'i wato amur bin abdullahi sabi'i wanda ya rasu shi kata 127 ko mutar zama shi a baya ya daɗe a duniya an ce ya shekara 95 kafin ya rasu yana daga cikin rijalun sitta abu isa ka sabi'i babban malami ne shahararre to shi ne na ƙarshe a cikin wanda ya kira su da suna arriwatul mutakallamu fihim bima la yujibu radd yayin da shi kuma ɗayan shi wannan arriwatul mantukul lima fihi wa huwa muwaththaqun tarjuma ce guda 405 kaga bambancin suna da yawa wallahu a'lam tubi'a bi tahqiqil ustad Muhammad Ali al-Mawsili fi dar al-bashair al-islamiyya da Beirut a can aka buga shi a kasar Beirut a 1992 ne da 1412 shekarun da dan dama kamar shekara 38 kenan zuwa yanzu da aka buga shi nan kusa wallahu a'lam bari mu bashi haka na'am man tukudin fi mu wata mutum 405 na'am al-imam az-zahabi ne har ila yau a cikin littafin shi al-ibaru fi khabari man abar sanata 32 wa 200 ko shekara ta biyu da talatin da biyu bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama malam yace fiha tufi al-hakim ibn Musa Abu Salih al-Qantari al-Baghdadi al-Hafiz ahad al-ubbad fi Shawwal sami'a Isma'il ibn Ayyash wa tabaqata a wannan shekara Allah ya rasuwa wa malam al-hakim ibn Musa wanda malamin su Imam Muslim ne malami ne na Imam Muslim al-hakim ibn Musa abu salihin al-qantari mutumin garin bagadaza ne babban malami ɗaya daga cikin da suka shahara da bautar Allah subhanahu wata'ala fi shawwal a cikin shawwal zabi a cikin sai da ce liyawmaini baqina min shawwal sura kwana biyu kama a ce 27 kenan ga watan shawwal ya rasu baya ga imamu muslim al-imamu nasa'i ya fitar da hadisin sa da al-imamu ibnu maja imamu ibnu maja al-qazwini muslim nasa'i da ibnu maja وفيها عبد الله بن عون الخزار الزاهد أبو عبد الله أبو محمد البغدادي المحدث سيكون مالا واتو عبد الله بن عون الخزار الزاهد ومن محمد وندي يكي بابا محمد البغدادي المحدث مالا من حديث النام وكان يقال إنه من الأبدال an ce yana daga cikin abudalu mun shayi magana a kansu rawa an malikin wa tsabakati yana da riwaya daga maliku da sauyin maliku tufe fi ramadana a watan ramadana ya rasu wa fiha a cikin ta dai har ila yau amru ibn naqi ibn muhammad an-naqi malam amru ibn muhammad an-naqi malamin su bukhari da muslim bayan bukhari da muslim al-imamu abu dawud ma ya karatu a gurin sa haka imamu nasa'i yayi riwaya daga gare shi abu usmana al-baghdadi nazilur riqqa ya so yayi cirana a garin riqqa wa faqihuha malamin fiqhun garin wa muhaddisuha malamin hadisin garin kenan sami'a hushayman yayi karatu a gun hushaymu wa tabaqatihi da tabaqa hushaymu tufiya fi zilhijja fi baghdad ya rasu a garin bagadaza a hudu ga watan zilhijja kamar yadda zahabi ya ambata a cikin siyaru a alamin nubala wannan mu kiyaye abdullahi ibn aun iri biyu ne akwai wannan abdullahi ibn aun al-khazzar akwai abdullahi ibn aun ibn arba ibn artaban ibn artaban wani ne can daban wanda yana cikin rijalin sitta shi ma akwai kuma abdullahi ibn aun al-hilali abdullahi ibn aun al-hilali yana daga cikin rijalin muslim da nasa'i shi kuma da haka sai an kiyaye a saukinta dukkaninsu amintattu ne wa fi hal imam abu yahya harun ibn abdullah az-zuhri al-awfi al-makki al-malik al-qadi shi kuma alƙali wanda yayi alƙalanci ya dade yana yana alƙalanci a rayuwarsa shine baban yahya haruna dan abdullah az-zuhri al-awfi mutumin kasar makka ne ba maliki alƙali ya zo na kasar bagadaza tafaqqaha bi ashabi maliki ya koyi karatu a gun ɗaliban maliku shi ma wannan yana da takwaransa wanda ya rasu nan gaba kaɗan za mu tare da shi shekara ta ɗari biyu da 43 shine harun bin abdullahi al-hammal malam haruna dan abdullahi al-hammal shi kuma daga cikin rijalin muslim da arba'a hammal shine dan dako amma ba dako yayi ba suna tafiya ne ba dan dako bane an ba da labarin cewa suna tafiya ne za su je za su je karatu wani gari a kafa sai ɗaya daga cikin su bai da lafiya su karsa da zasu shi ko sai shi ya goya shi tafiya mai tsawo yana goye da shi shine kawai suke ce mashi al-hammal sai suna bi shi zaka dinga jin shi a cikin muslim haru bin abdullahi al-hammal Allah ya gafarta musu قال الخطيب سمع انه سمع من مالك خطيب yace malam harun dan abdullahi ya ji karatu daga maliku dan anas wa innahu waliya qada al-askar thumma qada al-misr yayi alƙalanci a garin al-askar da kuma ƙasar misra wa fiya tufiya yusuf ibn ali al-kufi nazilu misr sai kuma yusuf ibn ali ibn zurayq ibn isma'il al-kufi shi kuma a ƙasar misra akhu zakariya ibn adi dan uwan zakariya ibn adi wani babban malami wanda ya fi wannan malanta zakariya ibn adi alhafi wanda ya rasu shekara ashirin kafin wannan kenan shekara ta ɗari biyu da goma sha biyu kenan ya rasu shekararsa ashirin kafin rasuwan wannan ƙani nashi ƙanin nashi yana da hadithai a cikin bukhari da nasa'i malam ya ce haddasa an malikin wa shari wa kana muhaddithan tajira malami ne na hadisi kuma dan kasuwa a lokaci guda ya rasu a watan rabi'ul akhir al-imam ibn hibbana yayi amince da shi ya ambace shi a cikin afrikat sai dai yayi wani wahani da zahabi ya ishara zuwa gare shi a nan wajejen cewa ibn hibbana ya ambace cewa wannan mutumin ya rasu shekara ta 222 wannan wanda wahani ne kai tsaye ya rage mai wajen shekara 10 kenan a mutuwarsa Allah shi mara ya ci gaba da cewa wa fi dhil-hijja al-wafiq abu ja'far wa qila abu al-qasim harun ibn al-mu'tasim muhammad ibn al-rashid ibn al-mahdi al-abbasi an bid'in wa 30 sana wa kanat ayyamuhu khams sinina wa ashhura khams sinina wa ashhura wulliya bi ahadin min abihi a wannan shekara ta 232 Allah ya rasuwa wa halifan wannan zamani shine al-wathiq billah al-wathiq Abu Ja'far ana kuma cewa Abul Qasim sunan shi Haruna dan gidan halifa Abdullahi al-Mu'tasim Mu'tasim shi kuma sunan shi Muhammad amin ba Abdullahi ba Muhammad dan Rashid dan Haruna Rashid kenan shi kuma Rashid dan Abdullahi al-Mahdi wato tsani da jika da ta taɓa kunnen na halifofi abbasiyawa an bi da'in wa talasina sanatin ya rasu shekararsa talatin da wani abu kamar shekara talatin da bakwai wa kanat ayyamuhu hamsa sinina wa ashura halifancinsa shekara biyar ne da yan kai dama an ɗaura shekarar shi talatin da biyu ko makamancin haka ya shekara talatin ya shekara biyar yana yi da wani ɗan ɗori kaga shekara talatin da bakwai kenan zuwa makamancin haka malam ya ci gaba da cewa wa kanat waliya bi ahadin min abi ya walifancin ne saboda baban shi da ya ayyana shi yace a daura shi wa kana adiban sha'iran ya kasance adibi ne yana yin waka abu yada farar fata ta'aluhu sufra akwai wani dan fatsi-fatsi da yake rufe jikinsa hasan al-liya yana da mu kyakkyawa fi ainihi nakta yana da hakiya a idansa da halafin ƙauli bi halkil ƙur'an ya kutsa cikin al'amarin halkul ƙur'an da baban shi mushi wasiya cewa kai ya fasa wamta hanan nasa ya jarabci mutane wa qawwa azmuhu ahmad ibn abi du'at wannan alƙali wanda yake shine babban wakilin wannan bid'a mai suna ibn abi du'at suka taimake shi akan wannan barna walam mahtudira alsaqa khaddahu bil ardi waja'ala yakun yayin da mutuwa ta zo mushi gata gashi sai dinga sanya kunce shi akan ƙasa yana cewa ya man la yazulu mulkuhu irham man qad zala mulku ya Allah wanda mulkin shi baya gushewa Allah ka tausaya min ni wasiku wanda mulkin shi ya riga ma ya kare tun yanzu tun ba ji koyina ba wasakhlafa ba'dahu akhuhu almutawakkil ala Allah bayan shi ya shi kuma ya bada wilayatul ahad ga dan uwansa kaninsa almutawakkil ala Allah fa azhara sunnata wa rafa almihnata وأمر بنشر أحاديث الرواية رؤية والصفات sai al'amari ya juya shi wannan almutawakkil ya karatun addini yana da girman malamai da addini da aqida mai kyau sai ya bayyana sunna ya dauke ya cire wannan mihina yana hawa daga cikin abin da ya fara ya wuce suka cewa duk wani wanda aka kulle shi dan kalkul qur'an a sake shi wanda duk aka riga aka cutar da shi ta hanyar duka ko kisa ko kwace dukiyarsa a mai masa dukiyarsa idan duka ne a biya shi compensation daga asusun gwamnati na kaza in kisa ne a biya iyalan shi diyar shi haka aka yi ta yi aka yi ta wannan abin nan al'amari ya canza sannan ya ba malamai ƙwarin gwiwa ya buɗe musu majalisai aka sa musu albashi aka ba su karama da girma suka ci gaba da yaɗa ilimi na sunna Allah ya saka mushi alkhairi malai ci gaba da cewa sanata salasin wa salasina wa mi'ati shekara ta ɗari biyu da talatin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fiha kanat zalzalatul mahula bi dimashq a wannan shekara akai wata girgizar kasa ne ban tsoro mai ban firgici a garin dimashq sha akai earthquake damat thalatha sa'at damat thalatha sa'atin wa saqatatul jidran an yi wannan girgiza kusan awa uku ana yin ta ana maimaitawa gine-gine da katangu suka yi ta zubewa wa harabal khalqu ilal musalli ilal musalla mutane suka gudu suka shiga masallatai yaj'aruna ila Allah suka shiga gidan Allah suka koya wa mata adadun kabirun tatar radami mutane da yawa suka mutu karkashin arradam shine debris ko rubbles wato abin nan kenan me za a ce ne da Hausa idan jirgi ya faɗi ya hatsari duk ba wargaje yake ba ko idan katanga ta faɗi duk wannan wargajejeniyan wanda wani zai hawa kan wani wani hawa kan wani me sunan shi game da Allah yake cewa me ma ayan qala ma makkani fihi rabbi khairun fa a'inuni bi quwwati aj'al bainakum wa bainahum radma ai radmu shi ne a sa bulu a daura wani akai a daura wani akai yadda ake jera gini ko duk wani abu da aka sa shi wani akan wani sunan shi radumu to idan tarkace ne suka watsi su ma radumu yi masa sunan shi da Hausa ba Allah sa an gani guraguzai ko tarkace in ka tanga ta rushe me sunan abu guraguzai la ban taba jiwa ba na rantsi da Allah ban taba ji ba amma dai da turanci debris ake ce mishi ko rubbles debris b e b r i s debris d e b r i s akan ce kuma rubble r u b b l e s rubbles aga mun samu matsala ba ba mu iya hausa mu sai ta wasu to shi kenan guraguzai kenan ala za an gani to guraguzan wasu suka suka mutu a karkashin guraguzan ko yanzu ne idan gini ya rusa wani rusa ginin ba ta kashe shi kai tsaye ba sai dai nauyin kasar da abin nan ko za mu ga ko a tv za ka gani a inda ake yaƙe yaƙe ko inda ake samun faɗuwar gine gine za a zo daga baya a fice to wasu wani ko mai nisan kwana sai ga abin sun mushi dan ɗaki ya kankani ko kuma ba su danne mishi makasa ba ya zama kafa ko suka danne ko hannu sai a zaro shi wani wani bayan kwanaki ma akwai wata yarinya a farasin da aka zarota da ranta bayan mako guda ta zama labari aka ta nuna ta a ta zama labari Allah ya tsare wamtadad ila antakiya wannan girgizar kasa ta tafi har zuwa antakiya antakiya yanzu kasar turkiya kenan kaga wancan kuma dimashku kasar sham suriya kenan fa yuqalu innahu halaka min ahliha 20000 ita antakiya kadai an ce mutane sama da dubu ashirin. na mutanen garin suka halaka a wannan lokacin wamtaddat ila al-mawsil har kuma zuwa mawsil iraki kuma kenan shi ma yanzu sunan garin kenan al-mawsil yana daga cikin wuraren da ake rigingimu har yanzu aka san iraki faza amma ba'du mu annahu halaka tahata biha tahata radin 50000 aka ce su kuma anan sama da 50 kaga dai ba karaman halaka rayuka suke a lokacin ba Allah ya Allah shi kyauta to haka dai wannan girgizar kasa ta faru a wannan lokaci wa fiya tufiya ibrahim ibn al-hajjaj الشامي المحدث بالبصرة رواء عن الحمادين وجماعة وخرج له النسائي malam yace kuma sai rasuwa ta aukuwa malam Ibrahim dan Hajjaj dan Yazid ashami da yasa wannan da dugo kuskure ne asami ne mun karanta irin wannan bayan kun tuna dan ashami al-muhaddith bil basara akwai tanakudi as-sani ne mutumin kasar basara ne a garin su ya rasu yana da takwara shi ma irin wannan ibrahim ibn al-hajj shi kuma an-nili shi kuma bakufe gidan shi na kusa da wani dan kogi ne da ake ci mishi nilul kufa sai ake ci mishi annili kuma dukkanin su suna daga cikin mazajen nasa'i mu kiyaye dukkanin su malaman imamu nasa'i ne mutum biyu ibrahim ibn al-hajjaj annili da wannan ibrahim ibn al-hajjaj ash-sha'asani wannan yana da riwaya yayi karatu a gun hammad dan zaid da hammad dan salama sune al-hammadani wa jama'a da wasu kharraja lahu an-nasa'i wa fiha وفيها حبان بن موسى بن سوار المروزي سمع أبا حمزة السكري وأكثر عن ابن المبارك وكان ثقة مشهورا سكما حبان ابن موسى ابن سوار السلمي المروزي wanda yayi karatu a gun Abu Hamza as-Sukkari kuma yana da yawan hadisai daga al-Imam Abdullah ibn Mubarak shi ma amintacce ne mashhuri a cikin riwaya Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i sun yi riwaya daga gare shi banda Abu Dawud banda Ibn Majah wa fiha Sulaiman ibn Abdurrahman ibn bint Shurahbil Abu Ayyub at-Tamimi ad-Dimashqi al-Hafiz sai kuma malam Sulaiman dan Abdurrahman dan ibn bint Shurahbil ana mashi alkunya da Abu Ayyuba at-Tamimi ad-Dimashqi al-Hafiz wannan ya daga cikin malaman Bukhari da al'arba'a muslim bai yi daga gare shi ba fi safarin ya mutu a mahadisu dimashka malamin ƙasar dimashku ya mutu a safar walahu 80 sanatan yana da shekara 80 sami'a isma'il ibn ayyashin wa yahya ibn hamza wa tabaqatuhuma wannan sune daga cikin malamansa isma'il dan ayyash yahya ibn hamza da sawoyinsu wa uniya bi hadha ash-sha'n ya kai matuƙa wajen shiga da fice a harkar hadisi waka taba amman dabba wa daraja ya rubuta daga gun kowane kare da doki kuma gani wannan ishara ne zuwa ga rauni baya yana da riwaya daga du'afa kamar yadda zahabi ya faɗa ƙarara a cikin sayar alamin nubala to shi sa bukhari yayi waya hadisan shi ne kwaya hikin nan wanda zaka kirga da yan yatsu kamar guda bakwai daga cikin ran itina akwai hadisin ummu zar'in bukhari ya rawaito shi daga wannan malamin hadisin ummu zar'in da wani hadisi na falalar sayyidina abubakar wanda sayyidina abubakar suka yi dan tattaunawa da umar har umar ya fushi ya tashi ya bar wajen yana fushi sayyidina abubakar ya bishi yana so ya bashi hakuri ya ki tsayawa ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ya je ya kira umar umar ya zo manzo Allah ya rufe shi da fada ya ce ba za ku kyale mun amma antum tarikuna li sahibi an tuna hadisin ko wannan hadisin ma daga daga wannan malamin bukhari ya fitar da shi in ka kalla hadisan kusan dukkanin su gaba daya bukhari ya fitar da wani hadisin shi a cikin usul na ibada ba a cikin fada'il ne da tarihi da wasu abubuwa daban amma cikin sallah azumi zakka haji siffan waɗannan ibadojin to bukhari bai fitar da riwayar mutumin a wajen ba ishara akan imam al-bukhari yayi intiqa yayi abin nashi da ya saba yayi intiqa'in riwaya ya ya ya ya nemi abinda koda an samu matsala to ba matsala mun gari saboda alƙawarin da ya mutane cewa su bautawa Allah da wannan ba matsala to to ba a cikin asalin bauta Allah yake fitar da ire-iren mutane waɗanda suna da ƴar matsala ba baya fitar da riwayarsu baya fitar da riwayarsu a cikin tauhidi a cikin sallah a cikin azumi a cikin zakka aikin haji raban gado abinda keke da keke ne ibada ce ba a san a samu shirkin ko kana a cikin to bare kawai riwaya ba a wajen ya daga cikin abinda bukhari Allah ubangiji ya kara mushi rahama hadisi bakwai ne rak ina jin bakwai ko shida wanda bukhari ya kawo nashi amma dai malami ne mai yawan hadisai kamar da kaji zahabi ya faɗa cewa wa ne bi hadha sha'ani wa kataba amman dabba wa daraja Allah ya gafarta mishi wa fiha sahal ibn usman al-askari sai malam sahal ibn usman ibn faris al-askari al-hafiz babban malami ahadul a'imma ɗaya daga cikin manyan malamai ta wufiya fiha ya rasu a wannan shekara yace au fi hududiha ko kuma a gefen wato ko a ƙarshen shekara ko kuma a cikin ta rawa'an sharikin wa tabaqati wannan yana da riwaya a cikin littafin sai muslim ne kade wa fiha al-qadi abu abdullah muhammad ibn sama'a sai kuma alƙali abu abdullah muhammad ibn sama'ata ibn ubaidillah ibn hilal kenan al-faqih al-baghdadi mutumin baghdad ne wa qad jawaza al-mi'a ya wuce shekara 100 sai da shekara 103 a duniya wannan ya ci nashi ya ci na wani kenan ko rabi ya ce wa kan jawaza al-mi'a sai da ya dora a ɗari yana ɗan shekara hayye shekara casa'in da wajen takwas kuma yana alƙali shekarar shi arba'in da biyar yana alƙali tun zamanin harunan rashi aka sa shi alƙali yan ana ta yi da shi ana ta yi da shi duk waɗannan halifofin kowa ya hau ya sauka shi kuma yana nan ko governors always go and governors come civil servant suna na aiki ba ga bari shekara 35 ne mafi karanci amma gwamna fa ya yi wuta shi ne shekara 8 da ka za a yi gwamna a ƙara yin gwamna a ƙara yin gwamna a ƙara yin wani inda kana raye kana ma'aikacin gwamnati za ka kai shi ko kana sarkin gargajiya yanzu ka nisa masarakunan da watakila misali ka ɗauki kama a duba yau gwamnonin da ya zamani da su a wannan mulkin da ya a kano allah ya gafata ne ko ɗauki wannan na zariya shehu idris yanzu wani shekarar shi arba'in akan kujerar nan ko ko ya kai arba'in da ɗori ma to gwamnonin da ya zamani da su da wanda suka mai wulaƙanci da wanda suka girma mashi da wanda ba sa yi da shi ya gani da masu hankali da mahaukata da masu sallah da wanda ba sa yi ba haka bane gwamnoni ba sa ba sa tuna wannan cewa su mulkin su dan takaitacce they always go wasu kuma za su to haka wannan shi ma civil servant alƙali ne a kai shi wannan gari in ya gama a mai transfer a kai shi wannan gari ba a mai ritaya ba sai da ya makarci a wannan shekarun ya zama baya gani ya zama maɗin dindin bai gani sai kawai aka mai ritaya kamar ma ritaya ta zo ne saboda larurar ciwo watakila su ba su da system na a ce 35 years of service ko ko kuma 65 years of age wanne ya fara zuwa Allah ya tsare mu Allah ya gafarta mashi malam ya ce waƙar jawadar mi'a ya wuce shekara ɗari ta fakka ala abu yusufa wa muhammad ya yi karatu a gun abu yusuf al da muhammad ibn hassan shebani warawa an laif ibn sa'ad laisu da ya shigo ƙasar bagada da ya riwaya a wurinsa ya riwaya a gulle su walahu musallafatun wa ikhtiyaratun fil madhhab yana da littafai da zaɓin da yayi a mazhabin hanafiya kenan wa kana wuruduhu fil yawmi wal layla wurduhu fil yawmi wal laylati li akwai raka'a wurdin shi tsakanin dare da rana shine raka'a 200 yake kullum to akwai maganganu anan da ya kamata mu tsaya mu lura da su na farko tukuna al-Imam Zahabi da ya kawo wannan malamin anan to wannan kuskure ne Allah ya gafarta mishi eh alƙalamin shi yayi zarbabiya anan sahihiyar magana game da tarihin rasuwarsa shine 235 wato shekaru uku kenan gaba da gaba da wannan amma ya ambace shi anan da haka wannan yana daga cikin abin da ya fi samu anan na kuskure shi da kanshi a cikin sayarwa alamin nubala ya ambaci wannan daidai din 300 a 235 haka ibnu hajirin ma a cikin tahzibu tahzib shi ma ya ambaci wannan shekarun wannan kenan a a a wannan shekarar da ya ambata anan ina tsammanin ta zo ma imamu zahabi ne ta wajen ya samu abin nan tadakuli tsakanin shekarar mutuwa da shekarar da aka mashi wani canjin aiki daga garin asfahan zuwa rayu domin ya daɗe a asfahan ya daɗe ya cikin shekarar wajen ashirin yana alƙalanci a wajen sai aka mashi transfer zuwa ƙasar rayu to sai mutanen garin suka shiga cikin kunci damuwa ana ta kuka sai da suka mashi rakiya ta convoy har zuwa inda rashi sai zama abin ya shahara to kaman wannan ne ya zama abin da ya zahabi a nan watakila amma in garin da ya mutu shine garin askar al'askar wanda yana cikin kasar asfahana din ne shi wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa bari mu gashi anan ko saura kuma gashi ina so tashi da wuri ne gaskiya bari mu gashi anan سمتاش فيها أبو عبد الله محمد بن عائد الدمشقي الكاتب صاحب المغازي wal futur usul al-fiqh malam ya ci gaba da cewa malam ibnu jawzi ya ce tartibul adilla yadda ake jera dalilai idan za ka yi magana a ilmance ya ake jera dalilai don abubuwa duk abubuwa idan suka zama ba ɗaya ba ne dole akwai yadda za a ba a yi tartibinsu akwai tartibi wanda dole za a bi kuma a ɗabi'a ana yin tartibin ne a haka tanazuli wato daga sama zuwa ƙasa ko abin nan ascending ascending order wato misali a ce kenan daga mafi alheri zuwa alheri zuwa dan alheri zuwa rashin alheri ko misali daga mafi kyau zuwa mai kyau zuwa mai dan kyau zuwa mara kyau haka daga mafi tsada zuwa mai tsada zuwa mara tsada daga mafi nagarta komai haka ake tafsirin abubuwa daga mafi shekaru kamar yadda abin nan hadisi ya nuna khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu kaga wannan tartibi ne shi ma haka da annabi ya ce kabbir kabbir duk waɗannan qawaid ne game da tartibi da aka zo yin magana wani wani zai tsoma baki irin yara masu shigen kazan lahan nan sai annabi ya ce kabbir kabbir a bari babba mafi babba mafi girma ya fara magana ko to duk abubuwa ana ana da yadda ake tartibin su kowanne gwargwadon maslaha ko bukata ko al'ada to a wajen tartibul adilla akwai tartib iri guda biyu akwai wannan tanazuli wanda yake yi da mafi ƙarfi sannan saura su biyu baya to ana yin shi ne wannan a mahallin hujja a mahallin hujja ake yin shi wato inda karantar da ilimin kai ake amma a mahallin husuma kamar jayayya ko raddi ko naƙadi ko makamantansa to ba a yin shi ta nazuli aka yi shi ta sa'udi sai a fara da dalili mafi rauni zuwa dalili mafi inganci lauyoyi sun san wannan idan kana idan aka je ana presenting case a kotu kai lauya ba za ka kawo hujjar ka mafi ƙwari ba tukunna da wuri in aka buge ta fa shikenan sauran ba an buge su ko mun gane aka buge sauran ba an buge su kenan gaba daya ma'ana idan idan idan idan ana tuhumar wani da laifin kisa idan idan lauya ya gabatar da dalilin da yake tuhumar mutumin laifin kisa ba zai fara da cewa ai ya harbe shi ya mutu sannan ya ce kuma kafin nan ma dama ya daɗe yana zage shi kuma ya taɓa mare shi ya taɓa ma hararar shi wannan ba ba tsari sai ya fara da magana akan ai dama akwai harara akwai gaba akwai kiyayya wuri ya taɓa yin haka ƙarshe ma dai yayi kaza ba ku kuke yi ba sai zai ta kawo hujjoji ne da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har aka yi ga mafi ƙarfi to wannan a wajen kafa hujja kenan ta ɓangaren kusuma amma ta ɓangaren kafa hujja na dalilai idan ka za ka kawo mafi inganci da haka duk abin da za ka karanta ko za ka faɗa in ka dalili a ƙur'ani ka fara kawo shi daga ƙur'ani haka shi ne almutawatir kenan sai kuma ka kawo sunna mashhuriya tukunna ita ma wanda ya baza gari kowa ya sani idan ka faɗi waɗannan kowa zai nutse ya da cewa a lallai wannan abin da gaske ne da gaske ne giya haram ce da gaske ne saboda daga Qur'ani ya faɗa ya ce haramun ce ka kawo aya ka kawo hadisi Bukhari da Muslim to sannan sai ka fara lalubo wanda yake cikin Mujamu Tabarani wanda yake cikin Akhbaru Asfahana waɗanda ba a saba jin su ba ko mun gane in ka gama da hadisai sai kuma ka lalubi me yake bayan su maganganun sahabbai maganganun sahabbai ijma'in su karantawar su fassarar su sannan kuma ka dai a ita gangarowa a ita gangarowa har a zo kan kai ma kuma ina taka in akwai ta haka ake tasibu adilla wannan duka ya cika aiki malaman usul fiqi zaka ga duk littafin usul fiqi akwai wannan babu magana akan tartibul adilla sukan ƙara ma da abin nan abun nan wa ta'aru tartibul adillati wa ta'aru da kuma idan dalilan suna karo da juna ya ake da shi yasa zaka ga kamar yadda mala albani na marga yake fada Allah ya gafarta mishi yace duk malamin da ke da hujja akan magana ya fi kowa azarbamin ya faɗi ta ba ya faɗin magana ba zai numfasa ba sai ya faɗi hujja duk wanda zai faɗa maka wata magana da sunan karatu inda yana da hujja daga ƙur'ani ba zai numfasa ba sai ya faɗi ta duk wanda ya ce misali Allah subhanahu wata'ala ya haramta shan giya ba zai shiru kawai ce subhanakallahumma wa bihamdika sai ya faɗa maka ayat da ce babu kyau shan giya ko da ya san ka san ta ko shi ma jikin shi na rawa dole zai faɗa to da haka ake gane mai hujja da mara hujja wanda kuwa ka ji ya faɗa abu ya tashi bai faɗa hujja ba ko kuma yana faɗan wani abu da ba hujja ba ne to alama ba da irin wancan hujja ya rage ko ka karɓa idan san zuciyanku ya yi ɗaya ko kuma ka watsa mushi amma dai magana hujja to babu amma duk malamin da ke magana to sai ya kaga shi da wannan ɗabi'ar kafin a tambaye shi zai ce saboda Allah ya ce kaza saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza saboda an yi kaza an yi kaza amma in babu fa ra'ayin shi ne to da ya faɗa sai ce ni ne nake gani ko kuma ai kaga wannan yana da kyau ai ya kamata a dinga kaza to yanzu bai da hujja kenan ko kuma a ni ma na ga wasu ne suna yi ai an samu da ai ai da ma can haka yake misali yanzu da ka ce mutum algata malam me yasa kuke yin maulidi eh to mu muna kaunar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam eh ko ko kaunar manzon Allah ba kyau da kawai sai sai saboda Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani ku dinga yin maulidi zai iya kawo wannan ba yi da shi amma da zaka ce mutum saboda me kake yin sallah zai ce a to saboda mu muna son Allah da gaske ne muna san Allah amma ba wannan zai kawo mana hujja ba ce saboda Allah ya ce ya kullo kai imani ku tsaye da sallah ko mun gane mun gane yadda abu yake kararan kararan hujja ba zai ce maka a kai baka san dalilin sallah ba ba zai ce maka haka ba yadda zai ce maka san kai baka san kauna annabi wajibi bane idan ana neman hujja so ake a ganta karara shine ita ce hujja shine abin da ake ce ma a kotu material evidence wanda za a iya kawo shi a proven shi beyond reasonable doubt to shi ne hujja kawai amma duk wani kwana-kwana wani ya ce zai fita maka satin fati a cikin ƙwararri amma haka tsallin tsallin allahumma a can salli a can alfatihu a can da haka ya fitar da azumi ya ce sahur a can kalmar sahur kawai a can kalmar buɗe baki a can kalmar kaza haka ya fitar da shi ko ina zai same shi ne daidai wa daidai ko mun gani kamar ka kai wa tela ne lafiyayyar a tamfaka kana so idan kama sai kawai ka zo ka tare ya dauko kashin tela ya jujjuna ma ya ce su ma waɗannan ai kaya ne kira ne tabbas ya tada riga amma za ka yi da ita malam ya ce wa ammal adillatu fa yuqaddamu al-jaliyu minha ala al-khafi za a gabatar da wanda yake hujjar shi kararci akan yake hujjar shi a boye al-jaliyu wanda ya bude abin karara alal khafi akan wanda yake a koyi wal mujibu lil ilmi da mutawatiri shine al mujibu lil ilmi alal mujibu lil dhann akan wanda ba mutawatiri ba wan nutqu alal qiyas za a gabatar da nassi akan qiyas dai yana faɗan ne kamar da muka kwatanta mafi ƙarfi ake fara gabatarwa inda kake da hujja karara baka kawo hujja wanda bata fito karara ba inda kake da mutawatiri zaka kawo shi kafin ahad inda kake da nassi mun karanta ne a bayan shi suke ce ma annutuk wato qur'ani ko hadisi sai ka kawo shi kafin ka kawo qiyas wal qiyasul jali ala qiyasul khafi wajen qiyas ma za ka kawo qiyas wanda yake karara akan qiyas wanda yake boye fa in wujida fil nutqi ma yughayyiru al asla idan aka samu a cikin nutuk a cikin nassi karara qur'ani ko hadisi ma yughayyiru al asla wanda zai canza al'asl al'asl shine mene bara'atul zimma din bara'atul asliya to sai a aiki dashi wa illa ba samu ba fa yustashabul hal sai a tafi akan yadda ake yadda aka saba kawai ana so a halasta wani abu ko a haramta to sai a nemo nassi wanda zai cire shi daga yadda ake idan ba a samu ba sai a bar shi alal misali sadaki an saba a duka al'adun mutanen duniya in za a aure sai an biya wani abu duka an saba ko babu inda za ka je ka tara ana aure haka kawai za ka kiyan mutane a baka baka ba da komai ba ko indiya dai da ake cewa matan ne suke biya kaga dai ana biya ya rage dai kawai biyan ina yake tafiya to in ka zo kana so ka ce ka kayyade sadaki ka ce sai kaza ko sai abin da ya gaza da kaza ko ya wuce kaza kana so ka cire mutane daga wannan asalin to sai ka kawo nasi kararar da ya ce sadaki sai kaza baka da shi ko to sai ka bari ayi istishabul hal kowa ya abin da ya iya kowa ya yi nashi gwargwadon halinsa babu hujja akan dole sai ya zama kaɗan babu hujja akan dole sai ya zama da yawa domin kowanne akwai yiwuwar haka kamar yadda aka samu duka maganganun ba hujjoji bane abinda za a ɗauka hujja kawai wanda take kwaɗaitarwa shine hadisin da manzo Allah yake cewa sauƙin aure na da alaƙa da sauƙin sadakin shi albarka aure amin na da alaƙa da sauƙin sadakin sa na cikin sunan Abi Dawud amma duk waɗannan da manzo Allah ya ce za a yi sadaki da kaza kaza kaza duka ba nasi bane a mahallin da zai an yi an yi da zobe an yi da takalmi an yi da ayat Qur'ani an yi da ukiya dole yana yana nuna sa'a ne komai ma ana iya yi da shi inda sunan shi dukiya sayyidina Umar dan Khattab ya taba wannan niyyar yana cikin Bukhari yana cikin littafin Musnad Imam Ahmad sorry baya cikin Bukhari Musnad Imam Ahmad da Ibn Hibban Umar yazo ya hawo minbari yace kuna yin sadaki yana yin tsanani kuna tsananta aure kar a ƙara kawo mun wanda yayi sadaki mai tsanani sai na hukunta shi daga yau sadaki ukiya 400 sai wata mata tana sahun baya ta tafi ta ce kai Umar ƙwar'ani ya ba mu abu kana so ka hara mana ce ƙwar'ani ko ta ce ƙwarai kuwa to ya aka yi baiwa Allah ta ce da Allah ya ce wa in arattu mustibdala zawjin makana zawjin wa atikum ihda hunna qintaran qintar shine bangaren bantalan zinari zinari da an ce zinari ku dukiya ce mai yawa to ƙwar'ani kuma baya kwatance da abin da bai harasta ba Allah ya ce za ku canza wata mata daga wata kun bai wa ɗayan sadakin zinari kar ku karba umar ya gada kai ya ce gaskiya ne wannan mata ta fi umar ilimi ya ce mata ta gane karatu umar bai sani ba Allah akbar kafin manyan auliya kenan wanda fa annabi yake cewa da zai ai wani annabi a bayana da shi amma ga wata mata ta fi shi fahimta wani ba su kurani kuma kawai ya sallama bai taurin kai bai da mu muke yin kai yanzu ka riga mutum kawai inda ɗalibin ka yanzu ba za ka taɓa yadda ya maka gyara ka karɓa ba ba za ka taɓa yadda ba dini za ka kai kwana ka sani ko ka tubure ko kuma ka kai maki da shi cewa wannan wannan wallahi sai na bashi karibo ba dan yake wannan da halin yan wuta ne wallahi ba halin ba halin mutane kike zalunci ne shine halin yan wuta din kuma abun bakin ciki za ga har malamai da ake ce malaman sunna suna irin wannan walanke luwa Allah shi kyauta to almuhimmi shine muna buga misali da wannan ne a matsayin tunda babu nasu to sai abin mutanen kowane gari su dinga yin sadakin su yadda suka saba shine akwai garin da idan kana neman ya sai kai baban ta noma yana cikin sadaki ko ba haka ba sai kai noman nan sai akwai da za ce sai ka je kauye ka gaida danginta wani babban ta yana kauye sai ka dinka mishi babban riga ka sai mai safa da takalmi da hula da agogo da tabarau duk sai ka kai ah to eh suka gani in ba ka baka musu kayan su wani sa'u su haka fi in ka ce kana so dole ka biya waɗannan haƙoƙin amma dai in aka yi ilzami da wancan sauƙin to yafi wannan shine fifikon to irin wannan zaka yi tafikin din su da haka ake tartibul adilla yanzu da zarar mutum ya zo ya ce maka ai bai halasta sadaki ya gaza kaza din nan ba da yake fara suka ce me dalilin shi ya kawo maka aya ko hadisi to babu kiyasi kiyasin ma kuma gairu dalilin ga yanan kowane masallaci ana ana ana ana rubutawa har ma a dinga sanarwa duk karshen wata sadaki ya koma kaza kuma da za ka gane irony din shi ma ne babu ibada da shi baya aiki da wannan karatu wallahi ba zai aiki da karatu da shi man da aure da shi amma kuma gashi na rubuce karara a masallacin a ce dubu goma sha kaza ne yanzu rubu dinar da ake biya Allah shi kyauta malin ya ci gaba da cewa qauluhu amma al-adillatu ay amma tartibul adilla kama zakara zalika fi awwal al-waraqat kamar da ya ambata a cikin can farko da ya ambaci babukan da zai magana akan su wal adillatu jam'u dalilin jam'in kalmar dalil shine adilla jam'u takthiri jam'u taksiri wal muradu bihi huna ma tathbutu bihi al-ahkamu ash-shar'iyya min al-kitabi was-sunnati wal-ijma'i wal-qiyas ana nufin abinda da shi ne ake tabbatar da hukunce-hukunce na addini ƙwar'ani sunna ijma'i kiyasi wa kaza qaulus sahabi ala ahadin qawlaini haka nan magana sahabi tana cikin hujja a bisa magana ɗayan biyu wa min al ma'lumi anna al adillata shar'iyyata mutafawitatun fil quwwa abu ne sananne cewa su dalilan na shari'a karfin su akwai zarceceniya wasu sun fi wasu karfi fa yuhtaju ila ma'rifatil aqwa haka dole ka san wanda yafi karfi tukunna li yuqaddama ala ghairihi inda ta'aruf don a gabatar da shi kamar da muka ambata gabatar da abubuwa ɗin ɗabi'a ce ba za ka iya kautar da ita ba kalla kaga har a kabari manzo Allah ya ce a gabatar da wanda ya fiye Qur'ani akan daya in alimanci ne aka za a gabatar haka in aka zane za a gabatar ko ina akwai gabatarwa ko to dole a san wanne ne yafi karfi dan a gabatar da shi inda ta'arud idan akwai karo da juna wannan na cewa kaza wannan na cewa wani kaza din to wanne za a karkata zuwa gare shi ولهذا كان الأولى بالمصنف أن يذكر هذه الكلمات اليسيرة مع التعارض المتقدم بحثه shi sa da a ce ma da ya fi kyau ya jona wannan zancen a cikin bahasin da ya gabata wanda ya akan ta'arud wa hadha ma fa'alahu al-mu'allifuna fi fi usul fiqh wasu malaman haka suka yi wa la'alla al-musannifa akhara mawdu'a at-tartibi ila huna tayu ya jinkita shi ne anan zuwa nan li'annahu yajri fil adillati al-arba'a allati akhiruha al-qiyas saboda yana gudana magudanar dalilai waɗanda na ƙarshen su shine qiyas falamma faraga من من الأدلة شرع في بيان الترتيب منها ترتيب بينها ده يجمع مجانا أكن دليلي سيكون أكن بياني أكن يأكل جرد داش قوله ويقدم الجلي منها على الخفي أي يقدم من أدلة الكتاب والسنة الدليل الجلي za a gabatar da dalili mafi bayyana daga cikinsu wa huwa mattabaha minhu almuradu ala dalil alkhafi wanda abin shi fito karara wa huwa ma khafi almuradu minhu shi jali shine wanda khafi wanda ba abin bai fito karar ba game da shi wa zalika kadhahiri wal muawwal kamar yadda za a gabatar da zahiri akan wanda ake masa tawili sawa'un kana zahiru zahiran bi nafsihi aw bid dalil shi da kanshi ne zama zahiri ko wanda dalili ne ke bayyana shi kama ta kaddama shi babu wa kama yuqaddamu al-lafdhu al-musta'mal fi ma'anahu al-haqiqi ala al-musta'mal fi ma'anahu al-majazi haka za a gabatar da lafazi wanda yazo da ma'anar sa haqiqa akan lafazin da yazo da ma'anar ta majazi li anna al-haqiqiyya huwa adh-dhahiru min al-lafz وهذا على القول بوقوع المجاز في القرآن wannan idan mun yadda da magana wanda suke gana akwai majazi a Qur'ani wa taqaddama bayanu zalik qawlu wal mujibu lil ilmi ala al mujibu lil dhanni za a gabatar da nassi wanda yake bayyana ilimi akan wanda yake bayyana zato wato mutawatiri akan ahadu wa yuqaddamu ma yufidu al ilm wa huwa al yaqin ala ma yufidu al dhann wa dhalika kal mutawatir wal ahad kamar da muka faɗa ko fa inal mutawatira yufidu al-ilm dan shi mutawatir yana bayyana abin da yake karara ne ilimi wal ahadu yufidu dhann kama mabafil akhbari kamar da ake magana a can babu magana akan hadisai wama afada al-ilma azharu mimma afada dhann abin da ya nuna ilimi ya fi fitowa da magana karara fiye da wanda ya nuna zato illa an yakuna al-mutawatiru amman wal ahadu khasan sai mutawatirin ya zama gama gari ne shi kuma ahadin yana magana ne akan wannan mas'ala da ake tattaunawa kanta ake dance fa innal ahada yukhassisu almutawatir dan ahadu yakan zo ya takaice mutawatir kama fi qauli ta'ala yusikumullahu fi auladikum kaga wannan am ne game da dukkanin aulad wannan am ne amma kuma mutawatir ne ma hadith akwai kuma hadisi wanda yake shi kuma ahadu ne ya khassasa shi ne la yarithu almuslimu alkafira wala alkafiru almuslim musulmi bai gadan kafiri kafiri bai gadan musulmi duk da yake an samu wasu fatawa daga wasu sahabbai kamar Muawiya dan Abu Sufyan wannan ya daga cikin kurakuran da yi Allah ya gafarta mishi yayi ta'awili yace a a shi yana ganin musulmi ya gaji kafiri idan mutum ya mutu musulmi kafiri yana da dukiya kuma yana da ƴaƴa musulmai a basu dukiya dan kada a bari kafirai su kai gare ta samu ƙarin ka goma shi ƙarfi to za a ba su amma ba da rabon gado ba sai dai da wani abu wanda shugaba ya ga dama su ma'auya ya taɓa irin wannan hukuncin Allah ya gafarta mashi ƙara mashi da yarda amma kaga nasi ne ƙarara annabi ya hana gajejeniya tsakanin musulmi da kafir to su suna can ƙasar sham ne akwai kiristoci kuma kiristocin nan sukan yi abin nan sukan aura suna da 'ya'ya da suka musulunta sai su zo su mutu sai zama dukiyar ta zama ta kafirai kenan to sai ga wannan kamar karawa kafirci karfi ne shi sai wannan tawili amma zaka ga masu neman abin da za su faɗa kan shi sa lissafa wannan a matsayin ɗaya daga cikin yadda ya wai ya lalata musulunci ba ba ba wai ya ce ne ba zai aiki da hadisi ba yayi wani abu ne nashi a matsayin shi na na halifa matsayin shi na mustahidi ya wannan hukuncin Allah ya gafarta ne to kaga to yanzu wannan hadisin ya rage fadin auladu ya zama yanzu yusikumullahu fi auladikumul muslimina ke ya rage ba kowane walad ne mai gada ba sai musulmi haka duka sauran gabobin cewa tsakankanin abin nan watin ɗa da uba haka tsakanin miji da mata haka tsakanin wa da ƙani in dai addini ya raba to babu gado idan mutum ya je auri kirista inda shari'a ta halasta ya auri kirista matar shi kuma har ya mutu to shikenan ba ta da gado in yana bala'in kaunata dama amare shi ne tun kafin ya mutu sai tsaye da zai da ita sai dan kara mata kuɗi a account ko ba haka ba ya zama ta dai tsira da wani abu tunda dai yana son ta Allah shi kyauta wa qawluhu wan nutqu ala al qiyas ay yuqaddimu an nutqa ala al qiyas ya gabatar da nassi akan qiyas wal murad bin nutq qawlu Allah ta'ala wa qawlu rasul sallallahu alaihi wasallam sune an nutq kama taqaddama ta'rifuhu fi at-takhsis فيقدم ذلك على فيقدم ذلك على القياس انا غبت دشي akan قياسي الا ان كان النص عاما فانه يخصص بال يخص بالقياس ومثاله تقدم في التخصيص sai in nasin ya zama am ne ana iya rage masa fadi da qiyasi kamar da aka gabatar wa qawluhu wal qiyas al jali ala al khafi al qiyas al jali ma nas ma nussa ala illati wanda yake akwai illa an faɗe ta ƙarara cewa an haramta kaza ne saboda kaza to yanzu illa wannan in an yi kiyasi akan shi dalili au ujma'a alai alaiha ko kuma ijma'i ne kowa ya da cewa illar haramcin giya shine maye au kana maqtu'an fihi bi nafyi al-fariqi bain al-far'i wal asl ko kuma a yanke an tabbatar babu wani bambanci tsakanin asalin mayen giya misali da maye na shadisho misali an tabbatar babban bambanci duka maye ne ko to wannan ya zama kiyasi jalili kenan wa min amsalatihi daga cikin misalin kiyasi jalili qiyasu ihraqi malil yatimi ala aklihi almansus alayhi fi ayati suratul nisa yin kiyasin haramci cewa Allah ya haramta da yace innal ladzina yakuluna amwala yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira kaga Allah ya haramta cin dukiyar marayu kuma ya alƙawarin narkon azaba ga wanda ya ci akalu anan shine ba wai ka mai da ta abinci kai ta ci ba a'a ka mamaye ta ka mallake ta daga mataka shine akalake kamar da aka ce idan ladina ya kunnar riba ai ba wai suna cin ta a matsayin dan wake ne da farfesu da da doya da kwai da abin nan a'a suna mai da ita akalu anan mai da abin naka mallaka to kaga mallake dukiyar maraya yadda ausiya'u suke yi zaluncin nan ai ba ba ba ba itlaf bane ashin ba destruction bane ba hallaka dukiyar bane dukiyar tana nan amma ka ka kwace ko Allah sa an gane Hausa to da mutum zai zo ya kona gidan marayan ba to kaga dai nan ma dai illa ita ce ya dai cuci maraya ya raba shi da dukiyarsa ko to illa tana nan da aka kona gidan maraya ko kona masa dukiya haramcin shi ɗaya yake da kaci ba za ka ce a ai ba iri da bane a iri ɗaya da fuskar illan ita ce cutan maraya malam yake cewa saboda mene bi jami'il itlaqi saboda kowanne akwai halakar da dukiya idh la farqa bainahuma saboda babu bambanci tsakanin su wal qiyasul khafiy ma thabatat illatuhu bil istinbat qiyasi khafiyi shine wanda illata ta tabbata ne ta hanyar tsakurowa babu ita karara ولم يقطع بنفي الفارق بين الفرع والاصل ba iya yankewa kai tsaye cewa ba bambanci tsakanin su ba kamar ta kadama fi qiyasin ashnani alal burri fi tahrim riba bi jami'il kayli masala kamar yadda muka ji a baya an yi magana akan cewa al ashnan kanwa potash ana qiyasin ta akan hatsi wajen riba saboda dukkan su ana iya auna su amma kaga wannan ba qiyasi ne dalibo suna da musu akai cewa mutum yana da kanwa ya ajitar da yawa ta kai yawan abin da za ta zama ta kai nisabi za a yi mata zakka saboda tana auruwa yadda gero da dawa suke auruwa to wannan kiyasi ne wanda akwai nizabi a cikinsa akwai tattabar za tsakanin malamai game da shi saboda ya ce fa innahu lam yuqta bi nafil fariq wannan ba a yanke magana akan cewa babu bambanci ba saboda mai ihtimali an yuqala saboda ana iya cewa innal burra mat'umun ai akwai bambanci shi hatsi abinci ne wal ashnanu ghairu mat'umin shi kuma ba abinci bane ba a cin shi a matsayin abinci zaka baka yi ihtikarin shi ka siya din nagari ka boye ba abinci bane ba sai an sha kan wala rayuwa wa qawluhu fa in wujida fi nutqi ma yughayyiru al asla wa illa fa yusabul hal yace ai in wujida fil kitabi wan sunnati ma yughayyiru al asl in an samu abin da zai canza asali wa huwal bara'atul asliya shine abin da aka sani a baya umila bin nas sai ai aiki da nassin wa turikal asl sai a tunkuɗe wannan asali shine gari ne sun musulunta sai aka samu suna bala'in ta'ammal ta'ammuli da burkutu yanzu su a gunsu shan burkutu bara'atul asliya ne haka sai gada iyaye da kakanni akwai wanda ma zaka ji an ce yara ma yan firamare da shi suke karewa da safe za su zo makarantar firamare kowa yayi mankas malamin shi ma yayi keris da shi haka kowa da shine kokon safin su in an zo suna shi za a raba an zo biki shi za a raba an zo duk fatin da aka zo shi ake rabawa an zo fada sarki yana da randa guda ta burkutu da ita yake karban baki to duk sai suka musulunta maguzawa ne da to yanzu kaga wannan baratul asliya tasu sai an taza su daga kansa zuwa zuwa kan nassi da ya haramta to amma kuma anan dole sai an samu malamai masu kan gudu to ba za ka je kawai ranar da to shikenan ku daina shan burkutu ba an haramta sai su fasa musuluncin gaba daya ibn taymiya ya taba gama da irin waɗannan mutanen wasu suna za su sun ce za su musulunta amma akwai abin da ba za su bari bane al'adun sai ce ba komai ku za ku ci gaba da ba komai har usali suna ganin kamar ya yarda eh ya taba faɗa eh shi ma yayi aka nuna cewa yayi kuskure wataƙila lokacin bai kai abakar gumin da ake san aka sani kafin shekarun shi su yawa eh Allah ya gafarta duk mutane suna samun wannan kurakuran watakila bai da wani experience a lokacin amma kaga da ya kyale shi daga baya shi da kanshi ya dinga ya ga ya ji kunya din ya daga cikin abinda usade muke mu sosai irin wannan wai so muke mu rana daya ya zama yadda muke kuma ka bara dai ka zama haka ba sai sai da ka dauki lokaci wasu abubuwan ma san da ka ji su halama baka yi da ba farko daga baya ka samu kai akwai wanda da ya za ga zai barin gemu kuma ustazi ne ana na ana nan da kanshi sai ya ji kunya kawai ya fara bari ya gani kowa da gemun shi sai ya fara barin nashi shi ba wani da za ga wandon shi irin na yan wuta ne a hankali a hankali zai dinga gyarawa wani yana ustazanci kuma za ka ga shi ke an san kuɗi a gidan dambe ko yana da yana da wani lungu da ake sunuka duk irin wannan abubuwan kuma yana ustazanci shi to kan ku ce ko ka bari ko ka fita a ustazanci ba mutane musulunci ya giya ɗinnan da muke magana musulunci ya nuna matakai da ake bi saboda shegiya abaci yadda ake ce mata ummul haba'is tana da shiga jiki wanda ya saba shanta bai iya bari da wuri baban Anas ko ya gudu ya ce ba zai jira manzan Allah ya riske shi a Madina ba da ya ji an ce mutumin nan yana kyamar giya shi kuma Allah ya hana shi rayuwa inda ake kyamar giya ya gudu Allah da ya saukar da Qur'ani bara ɗaya yake ce musu innamal khamru wal maisir ba wannan shine mataki na hudu da aka yi sai da aka ce tasakhiduna sakharan wa rizqan hasana kuna yin tsimi kuna samun arziki kuna jin daɗi aka yaba mata tukunna sannan aka zo magana akan cewa a a a dinga dai bi a hankali yas'alunaka anil khamru wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un lin-nas akwai zunubi da yawa amma kuma akwai dan amfani tun daga ran masu hankali suka fara janye jiki daga wurin saboda sabon da suka yi da giya jama'a ya wuce baka taba ganin irin shi ba har yanzu ba a shi irin giya da Larabawa suke sha jahiliya akwai mutanen da fa suke yin kwami a gidansu yanda kaga ana yin baptu wurin wanka sai an cika mai shi da giya kawai zai shiga ciki ya kwanta kawai yadda ka san kifi ta kunna ta baki ta hanci kawai tana shiga ko ta ko ina ta ramin gashin jiki sai ya wuni a haka tana raguwa ana ƙara dilalawa ƙarewa ta kenan akwai wanda suke zuwa su imul kaisu da ake bada labari sun taɓa zuwa wani hotel gidan giya suka tarar da wasu abokansu sun riga sun sha sun yi bacci aka ce kwanan su uku suna bacci ana sai suka ce to su ma a ba su suna so su riske su a cikin baccin da suka sha suka sha suka yi bacci ga waɗancan kuma tunda sun riga su kwanciya za su riga su tashi sai suka farka suka ga waɗannan na bacci aka ba su labari suka ce to za su koma su aka suka yi ta yi kwana da kwanaki kowa ya farka ya ga ɗayan yana bacci zai ce shi ma a mai da shi haka fi suke to wannan ba ka yi ba ka ce mutane na ɗaya su bata daga nan kuma aka zo aka ce to a dinga sha amma ga lokaci ko la ta kabar salata wa antum sukara sai da aka je madina shekara ta biyu bayan hijira lokacin kowa ya nuna a imani an yi badar ma an dawo sannan ne fa aka ce innamal khamru wal maisir wal ansabu azlam rijsun min amali shaytan fajtanibu a lokacin ana sai yake cewa kamar da bukhari ya rawaito aka dinga fitowa da tulunan giya ana buga su a kofar gida suna watsewa duk garin ya jike kamar an yi ruwan sama kwata har sai da ta dinga gudana a kwata ba wanda ya ƙara ɗanɗanawa ba wanda ya ƙara ɓuya ya sha sun yadda ko Allah ne ya hana to sun bari saboda yanzu dai a mentally prepared su bari wasu sun je sun yi safara daga yaman sun shigo da ƙasar waje mota mota suka zo bakin gari sai aka ce musa an haramta ana aka dinga fasa ta gaba daya babu yan hizba kowa shi fasa kayan shi ya fasa kayan shi ya shigo yayi asara fa kenan ko mun lura ya saka jarin shi ya siyo ta ya ya san cewa kuma commodity ne wanda yake ana neman shi a kasuwa akwai demand amma ka ce mishi Allah ya haramta kawai da ya fasa zai ce to ka gani ko yanzu a so ake a talauta mu da sai a bari sai mun zai da wannan ba wanda ya ce haka ko kuma ya ce bari in kai gari kaza nan ba a hana ba ba haka nan suke wanka je da amin daura yake bayani yadda suke ta tabbata da masu giya har a kai kotu a yi waye kotu ta ce a sake su sai su ce ai su ba Kano za su shiga ba yana akwai wani kasar da ya ta bayani akai haka sai ka tausaya musu wallahi amma a can sun wanda ake ma haramta wanke balan na mu kuma nan mu ganin sai dai kai ka bi Allah kawai kaki Allah shi kyauta to da in ka samu wani gari ka je musu da'awa suka ce za su musulunta amma ga wani abu da kasan suna yi wanda yana ƙasa da shirka ko ka bar su akai tukuna su shiga dai musulunci su shigo ciki ana wa'azi ana karanta Qur'ani ana fasarawa da kansu za su bar wannan abu wata rana saboda sai ka tuna cewa Qur'ani ba rana daya aka ce ayi duka abin da aka ce ayi ko a bar duka abin da aka ce a bari ba kenan kura za a shekara 20 ana yi ba su daina duka ba har yanzu ba a kure ba a kure manage ba dan Qur'ani shekara 23 aka yana yi annabi yana yana yana yana karantar da shi sannan ya bar duniya sannan wato aka kai ga matakin an kafa gwamnati malam ya ce to shi kenan ya isa mako awul adamul asli kama ta kaddama bari mu kwana nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka